bi ma'ana sahabbai na farko waɗanda aka azabtar da su a zamanin annabi an ambata mana wajen guda shida eh akwai ki da na saka a nan ba san waye daga ba na za mu ci gaba daga misali na bakwai darasi na hamsin da biyu wa kana abu fukaiha akwai wani bawan Allah da ake kiransa abu fukaiha wasmuhu afla asalin asalin sunansa afla ko da ke wani zai ce afla kad aflaha ko kad aflaha kad aflaha man zakkaha aflaha a nan kuma sai a ce aflahu ma'ana suna kenan wanda ya samu rabo kusan a ka'idan suna ba a son a sa sunan da zai zamo na yabo na farko sunan yabo musulunci ya hana yasa da annabi ya tambayi wata baiwar Allah menene sunanta sai ta ce sunanta barra sai annabi ya ce a'a sunanki zainab sai ya canza mata wani kuma annabi da ya tambaye shi menene sunansa sai ya ce sunansa gumu an san gumu ko sai ina jin mutanen yayu ba su san gumu ba to in an ce gumu kaman wato rikici da damuwa da matsala iri daban-daban annabi ya canza masa suna saboda musulunci baya son sunan yabo kuma baya son mummunan suna shine annabi da ya canza masa sai da ya bar wajen sa yace shi ba zai karbi canjin da aka yi masa ba ba zai yadda da canjin sunan da ubansa ya sanya masa ba Abdullahi abin nan ibn al-musayyib ibn al-musayyib yana daga cikin akirin mutaqaddimi da ko to kakansu ne abin ya faru haka a kansa mutumin nan da ya koma sai ya ce shi ba ya san wannan canji ya ce har ya bar duniya har yau inda ibn al-musayyib ya ce muna cikin damuwa saboda wani lokaci suna yakan bi rayuwar yaro ko rayuwar mutum to amma akwai waɗansu sunayen da annabi bai canza su ba to tun da bai canza su ba wannan ya gwada za a iya sanyawa a yanzu ba matsala ba ne kamar irin wannan afla kamar barira annabi bai canza ba ko kuma a ce ai jafar asali zaki ne ko allai asali zaki ne da sauran makamantansu maka ce alharis ana nufin manomi shi ma annabi bai canza ba saboda haka sunayen da annabi bai canza su ba to za a yi amfani da su amma waɗanda annabi ya canza kuma a yanzu a ce mutum ya zo ya sa ma 'ya'yansa kuskure ne wani ma da aka tambayi shi mai sunansa ya ce garwashin wuta can ƙasan wuta wato aka hura wuta irin na gasa biredi wutan da ake gasa biredi ka dubi can kasa wani lokaci ka shiga ka ga ƙarshen zai mutum ya shiga kaga yana da wahala nan ma annabi ya canza masa ya ce a'a shi ba zai karbi canji ba saboda haka da ya koma kawai sai ya samu gidansa ya yi kofara yasa in ka sa wa yaro kowa yarinya mummunan suna sun ba ya sa ba za su tashi da wannan kuma hakki ne akan iyaye dole su yi kokarin su kiyaye wannan domin yana daga cikin haƙƙoƙin ɗaya akan iyayensu su zaɓa musu suna mai kyau to wannan munasaba ce ta kawo mana wannan bayani maula maula libani abdullah fi abu kaiha wato bawa ne na zuriyar banu abdullah وكان من الأرض daga kabilan Abdawa mun ambaci kabilan a can baya tana da girma ainihi wa kanu yakhrujunahu ko yukhrijunahu sun kasance suna fitar da shi tulisin nahar a tsakiyar rana fi harrin kabir a tsananin zafin rana wa fi rijlaihi qaidun min hadid a kafafunsa an sanya masa sarka sarkan da aka daure na bakin karfe wa yujaridunahu min asiya sai su ainihin tsirantar da shi daga tufafi su cire masa tufafinsa ويبتهونه في الرمضاء فيتكم في الآكي أتكن ياكنا لأينهم مكة بقنن ذاترانا ثم يدعون على ظهره فقرا فيسد أو قدوبي نفائي فيسد أورا أباينسا حتى لا يتحرى حرب ذي موتيبا وكان يبقى كذلك يكن كفن أكن هكا حتى لا يعقل فيسن دبائد هنكلي تكنا فلم يزل فلم يزل يعظم بغفر فأنا أذبت في كذلك حتى هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية lokacin da aka zo hijira zuwa habasha bayan ya samu yanci sai manzo Allah ya ce ya je habasha ya dan huta domin ya samu ya gudanar da addini yadda ya kamata to kaji yadda ka azabtar da bayin Allah saboda me illa an yaqulu rabbuna Allah saboda kawai sun ce Allah shine ubangijinmu wa kanu marra wani lokaci shi wannan abu ko kai ha din wato sun kasance kad rabatu rijlahu bi habli akwai lokacin da suka daure kafansa da igiya su majarro sannan suka jaki wa alqawfu fil ramda suka jefa shi a tsananin zafin rana saharar sawa'un akan yafe ko akan duwatsu in aka sa mutum a irin wannan rana din wato dole ko ne wa kana quhu hatta zannu annahu qad mata suka shaƙe shi wani lokaci suka dauka ma ya mutu fa marra bihi Abu Bakr fastarahu wa taqahu Abu Bakr bin Abi Quhafa yazo ya wuce ya gana masa irin wannan azaba ana azabtar da shi saboda haka sai ya tsaye shi ya yanta shi saboda Allah gaji bayan Allah. Lamba ta biyu a ƙasa ya ce wannan bayani yana cikin usudul gaba da al'ifaba. Usudul gaba wani littafi ne mai mujalladai sun kai biyar ko shida ya danganta da irin bugun kamfanin. Tarihi ne na ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Menene ukudu? Menene akad? zaki ukud zakoki na algaba na daji waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ware su domin karɓar musulunci a farkon musulunci da kuma jihadi shi yasa ya ambaci littafin sa usudul gaba zakoki na daji da suka karɓi addinin Allah ta san kuwa dole su yi aiki الإصابة في تمييز الصحابة لابن هجر الأقلاني الإصابة كما لتابين نتاريه في تمييز الصحابة دون أواري مكوانين صحابي وانين بصحابي با duk wanda ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yayi imani da manzon Allah ya mutu akan musulunci to wannan ana kiransa sahabi ko da kuwa yaro karami ne ya haɗu da annabi inda yaron yana da wayo tunda an samu ɗan shekara shida ne ko bakwai lokacin da mahaifiyarsa ta riƙo hannunsa sauro da shi wajen annabi ya yi masa addu'a maza Allah da ya kurkure baki ya fetsa masa ruwa shi da kansa da ya girma yake ba da labari yana iya tuna lokacin da annabi ya fetsa masa ruwa wasu ka ce a fetsa masa kamar irin na wasa din nan kai ma yaro wasa haka ya fetsa masa ruwa aka ce wannan ya tabbata sahabin annabi ne don ya gane annabi amma yaron da yake cikin walagigi uwarsa ma ba zai iya gane ta ba balle ubansa to kaga wannan ba za ka lissafa ki a cikin sahabbai ba saboda an samu ire-iren waɗannan amma ko ba komai kuma ba za ka hada ki da tabiyai ba balle kuma wani a ce ka haɗa ki da wani ko shehu da a ƙasan gudure ka ce matsayin su ɗaya ba zai yi ba saboda wancan ko ba komai yana dab da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa aka ce wato definition na sahabi mallaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala al-islam ko da wannan suna karawa wa in takhallalat ar-riddatu bayna dhalik duk wanda ya hadu da annabi ba za ka ce wanda ya ga annabi ba in ka ce ma ra annabi sallallahu alaihi wa sallam to shikenan za ka koma fassaran gargawa masu wa'azin turmi wanda suke cewa ba za a ɗauki azumin wata ramalana ba sai idan mutum ya ga wata da idonsa ko ba ka suke fada ba kana tambayar su hujja sai su ce ai Allah ya ce fa man shahida minkum shahara duk wanda ya ga wata a cikin ku to falyasumhu ya azumce shi wannan kai fassarar gardawa masu gardaman shiga aljanna eh irin na masu wa'azin turmi wanda su ba ruwansu da madogara daga hadisan annabi ko fassaran sahabbai ko fassaran tabi'ai ko zama wanda yake da tafsir bil ma'sur wanda yake shine bangaren tafsiri na tafsiri na farko the most acceptable one na farko kenan alalin aka koma asalin fassara wa man shahida minkum shahra duk wanda ya halarci watan daga cikin ku abinda Allah ya ce kenan ai shahida wa shahida shahidun min ahliha shahida shine kana wajen aka yabo shaida ana bayarwa ko da kunne ko da ido yanzu an samu wata mata tana cikin ɗaki tana da ciki sai ta haihu da ta haihu wata mata tana can gefe sai ta ji kukan jinjiri sai ta zo maza maza da aka zo kawai sai aka samu jinjiri ya koma ga Allah dama kuma wannan ciki an tsaya ana jiran wannan ciki saboda a raba gado to kai kana kofar gida ko kana zaure ko kana ɗakinka sai ka ce kai baka ji komai ba sai wancan matan da take kicin ta ce ta taji kukan jinjiri wannan ba za a tambayi ita wanda ta haihu ba domin saboda mai kaidanta kusan a lokacin zai wahala a karba kuma wata za a samu ba ta cikin hayyacinta yadda ya kamata matan da take kicin ko take wani waje sai ta ce ta ji kukan jariri to na ta za a ɗauka abin naka kuma haka ɗauki wannan wannan ya gwada za a raba gado har da wannan jinjiri bayan an raba gado da jinjirin shi kuma a nemi magadansa a raba musu nasa wannan ita ce ka'ida saboda haka fa mai kahida min kuma shahara falyasum wanda ya halatti watan daga cikin ku yana nan da lafiyanta baya da matsala idan mace ce tana da tsarki ba halin tafiya ba falyasum to ya azumci watan a shaharu kuma kwanakin wata ne ba ma jinjirin wata ba duk jinjirin wata shine yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj al ahilla jam'i ne na al hilal to anyway al kalam zu shuhun eh saboda littafin yana da dan yawa muna so mu sa kai akan karatun kawai su da kasancewa muna tafiya muna fitar da waɗansu darussa in ba tarihi zalla kawai muke karantawa ba dalilin da ya sa waɗansu suka sabunta tarihin annabi suka kira shi da suke husira saboda akwai abin da yake karantarwa ya sa mun samu gaba sai mu ɗanyi bayani sai dai kada bayanin ne ya yawa na'am famar bihi abubakarin fashtarahu wa daqahu lillah eh muna magana ne akan kutubul baba ko da al-isaba littafin al-isaba kun ga har mun manta al-isaba fi tamyiz sahaba don a bambanta maka tsakanin sahabi da wanda ba sahabi ba shi ma littafin yana nan mujalladi hudu ko biyar yana nan da yawa ba bolin guda ɗaya bane zaka samu tarihin sahabban annabi a ciki wanda ba sahabi bane ma zai ce maka ba sahabi bane saboda sahabi yana da darajar da babu wanda ya sai ya samu wannan daraja sai wanda Allah ya zaba wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim zalika fadlu Allah yutihi man yasha wallahu dhul fadli al-aziz kuma annabi ya ambata eh annabi ya ambaci darajojin su a wurare daban-daban da zan kawo wani hadisi ne a sabiqan nujum bi ayyihim ittadaytum ittadaytu ko da ke wannan hadisi yana da rauni amma an saba kawo shi na akwai ingantattun hadisan da suka fi wallah to sai misali na takwa wa kana khabbab bin al-arat an samu sahabin annabi khabbab dan al-arat maulan li ummi anmar bint siba al-qubaiyya kuma bawa ne na ummu amma biyar wato bint siba al-qubaiyya daga kabilan banu kuza'a banu kuza'a suna daga cikin jigogin mutanen makka kamar yadda makaranta baya wa kana haddadan eh wato shi makeri ne maka ce haddadan makeri kenan wanda yake sarrafa tsarafa falamma aslama lokacin da ya musulunta tunda bawa ne azzabatu maulatuhu bin nar ita uwar gijiyarsa da kanta ta kansa a rike shi tana azartar da shi da wuta duk da kasancewa makeri ai makeri kaman ya sha saboda kai da ba makeri ba ba za ka iya zama a kusa da wuta kai minti talatin ba tare da ka ji jiki ba amma shi makeri zai iya zama awa daya kuma ina jin makeri zai iya kama garwa shi ya minti goma bai kona shi ba ko wanda ba makeri ba kuma yana kama garwa shi zai kona shi to ai ina ganin lokacin da muke yara idan aka tura mu wajen gyara ko wasa wuka ko abin nan fartanya ko wani abu makamancin wannan wani lokaci zuga zugi yana abin nan za ga makerar da hannunsu suke gyara wuta garwashin wuta da hannunsu suke gyarawa saboda yau da gobe to amma duk da haka ita da wutan take masa da azabtar da shi kawai saboda ya ce Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangiji saboda yayi imani da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga yadda take yi kana tati bil hadida al muhma takan zo da bakin karfen da aka zuga fatajaluha ala zahrihi aw ra'sihi sai ta sanya a bayansa ta tsora masa sai masa lala ko a kansa da ya kafira bi Muhammad domin ya kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falam yakun yaziduhu zalika illa imanan wa taslima amma hakan ba ya kara masa komai sai imani da mi kauya zuwa ga Allah wa kana al mushrikuna aidan mushrikai ma sun samu dama sun kasance yu'azibunahu sukan azabtar da shi tunda bawa ne ba da gata bai da daraja fayalwuna unuqa su murɗe wuyansa wa yajzibuna sha'ra su ja gakin kansa su kama gakin kansa suna jijjiga suna ja wa kad alqawhu ala an-nar to da dama sukan jefa shi a wuta su jefa shi a wuta sun masahibuhu alaiha sun sun jefa shi su ja shi akan garwaki fa ma atfa'aha illa wadaqu zahrihi ba abin da yake kashe wutan sai gumi da ruwan gumin jikinsa shi yake kashe garwakin wuta ai kun ga akwai wahala tarihin wannan kana son karin bayani sai ka dubi usudul gaba da talqihul fuhumi misali na tara wa kana zinnira akwai wata baiwar Allah da ake kiranta zinnira amatu rumiya ita baiwa ce amma daga kasar rumawa ba balarabiya ba ce kamar yadda su haifar romi shi ma ba balarabe ba ne bature ne rumawa ba rom rom turawa ne ko kamar turawa ne haka turawa su ne rumawa kad aslamat ita ma ta musulunta fawzibat billah aka ta azabtar da ita saboda Allah wa usibat fi basariha har aka kashe mata ganinta hatta an yarda da ta makance wa qila laha sai masu izgilanci suka ce mata a sabattun latuwar uzza lata da uzza sun cutar da ke saboda kin musu tawaye kin kafirce musu faqala da yake tana da tauhidi tana da aqida mai kyau ta ce la wallahi ma asabatni lata da uzza ba ta shafe ni da komai ba yana rantsuwa da Allah dun ba za su yi komai ba wa hadha min Allah wannan iko ne daga Allah kaddara ce wa in sha'a kashafahu kuma idan Allah ya ga dama sai ya yi فأصبحت من الجدي ستوى إبري وقد رد الله بطرها الله يا ما يد جننتا kuma bata kafirce ba kun ga da ta kafircewa ki gari ganin ta ya dawo to kuma an samu abin magana ya za ke cewa idan ana cikin tsananin fari za a je roƙon ruwa to a fita rana ɗaya kar ku yadda waɗansu su ware zai idan mutanen kirki suka fita ba yi ruwa ba wace gari kuma shaidanu suka fita aka yi ruwa to fa sai su zo suna buga kirji suna ce su ma waɗansu ne mabiya yawa malaman fiƙe sun yi magana kan wannan ne musamman garuruwan da ake samu da musulmi da wanda ba musulmi ba ka san fada sun suka taki kira za su kira kowa da kowa ne wancan musulmi ne wannan ba musulmi ba ko ga musulmi na a yi magana da malaman su su ce to a yi sallar roƙo ruwa a fita sallar roƙo ruwa su kuma waɗancan mai yiwa arna ne matsafa su ce su akwai abin da suke yi idan ruwa ya abin nan sai sarki ya ce to ku je ku yi eh ko kuma a samu waɗanda suke su nasara masu zuwa wajajen ibada to kasuwa da rana guda sai dai a fita rana ɗaya gaba ɗaya saboda ba haka ba to za a sanya shakku a cikin tauhidin walauki kuma wannan ba abin mamaki ba ne akwai wani malami daga cikin malaman da saboda tsabar rubutu yana kwafi a cikin littafi saboda su suna yi ne a cikin atifalfal ko san yana kashe ido da yana kashe ido kawai sai ya waye gari saboda tsaban kwafin rubutu hadisan annabi da tafsirin Qur'ani kawai sai ya kasance baya gani shi kuma yana so ya gama kwafe abin da zai kwafe tunda a da babu wani kamfanin da zai firintin din abu kullum muna fada idan da a da ne muka zo yadda ake daukan karatun nan to sai dai zo da takarda ta yana rubutawa kuna kwafa sai kuna rubutawa dictation kenan in ka ji sosai ki kenan baka ji sosai ba ka rubuta abin da za ka rubuta in na zo na maimaita ka gyara in ban maimaita ba a tafi a haka to yanzu Allah ya kawo mana sauki don saboda tsawon rubutu sai ya makance yi kuma yana so ya gama ya koma wajen almajiransa ya ci gaba da karantar da su shine kwana yana addu'a yana ki saka ta baya gani to kuma malami ya ce ba zai ga abin nan ba ai abu bai yi ba bai yi ba da tun da farko baya gani ya fara amfani da kwakwalwarsa to kwakwalwar za ta iya budewa duk abin da aka faɗa masa ya haddace to in idan sama ya bude sai ga yayi baya shi ne yayi ta addu'a yayi ta addu'a yace a samo masa ruwan zanzan yana sha yana addu'a yana tuna abinda annabi ya faɗa ma uzamzama ne ma shore balahu ruwan zanzam ga abinda aka sha saboda ki Allah yana tabbatarwa yana yana wanke idonsa ya ce bayan sallah su ba da safe ya rasa to me zai yi tun da ya riga ya gaji kawai ya kwanta yana tagi sai ya ga gashi yana gaji yace yana ikon Allah ne kun ga wannan ya gwada akwai sauran aikin da zai gabatar na ci gaban ilimi da al'umma kafin Allah ya dauki ransa. Problem ɗinmu a yanzu mutum zai shiga damuwa, zai ga Allah ba zai yaye masa ba. Ba fa irin na talauci ba, saboda kowa ka taba ke yana son ya yi kuɗi, to ba wai kowa zai yi kuɗi ba ba zai taɓa yiwuwa ba, don Allah bai rubuta haka ba. Kuma ba lalle ne Allah baka kuɗi ka samu aljanna ba. ba mamaki kai din nan da kai ta neman kuɗi Allah ya hana ka kuɗi saboda in ya baka kuɗin kafiri zaka mutu yasa Allah ya hana ka to kaga to tunda in kai dan gatan Allah ne to ko Allah ba zai baka kuɗi don ka kafinta ba ko ka nema ba za ka samu ba duk ba kuɗi shine abin nan ba akwai abubuwa da yawa wanda za ka roki Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi maka kai tawassuli ka dogara da wani abu in kuma jarabawa ce to ka hakura da jarabawa tunda annabi ya tabbatar da cewa duk wanda yake gani Allah ya karbi ganinsa ya yi haƙuri to Allah zai faka masa da gidan aljanna amma mutane nawa ne za ga mutum ya yi ritaya bayan ya yi ritaya shekara 15 ya shekara 20 yana karɓan tankin ya cinye garatu ce ya je shekara 80 baya gani amma yana jin ga wani likitan ido zai je wajensa a ba da kai nake yi ba ba baya zuwa ce ya rabu Allah ya taimake mu to wannan kenan to nira abinda suka yi mata kenan ta rasa idonta kuma Allah ya mayar mata da idonta fa qala quraishun amma quraisha bai suka ce hada ba da sihir muhammad suka ce kai ai sihirin muhammadu ne wannan ai mun faɗa muku muhammadun nan fa ba ƙaramin mai sihiri ba ne yana da sihiri ba sihiri ba ne haka Allah ya kaddara na wa aklamat sannan kuma an samu ummu ubayy ummu ubayy ta musulunta jariya ni bani zuhra baiwa ce ga kabilan banu zuhra fakana yu'azibuha al-mushrikuna mushrikai suna azabtar da ita wa bi kafsa maulaha al-aswad bin abdi yabusa musamman ma ubangidanta wanda ake kiransa al-aswad bin abdi yabusa yana ɗaya daga cikin manyan fitinannun makka wanda suka hana addinin musulunci walwala wa kana min ashaddi ada'i rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gashi ma an bayyana anan aka ce al'aswad bin abdi ya busa yana daga cikin masu wato tsananin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wancan lokaci a birnin makka wa min al mustahbi'in bi kuma yana daga cikin masu izgili ma annabi saboda yana ganin yana da kuɗi yana da matsayi ko kuma yana da girma to kun ga na goma kenan sai na goma sha ɗaya misali na goma sha ɗaya wa aslama jariyatu Umar ibn Mu'ammir min Bani Adi akwai wata baiwa ita ma baiwan Umar dan Mu'ammir da kabilan Banu Adi kabilan su Umar dan Khattab kenan wato yankin su ainihin duriyar su ko ogan su fa kana Umar ibn al-Khattab yu'azibuha Umar dan Khattab yake azabtar da ita da yake a wannan lokaci bari mu yi amfani da wata kalma to kalmar tana da nauyi I'm sorry to say. Wani lokaci za a samu a cikin family, za ka samu ko wani jajirce tsayayye kowane abu idan za a yi shi ne, akwai wanda suka fi shekaru, da wanda suka fi shi ilimi, amma ki Allah ba shi wannan matsayi. In fala ne ma za a ce shi ne, idan tsaurarawa ne za a ce a nemo shi, in fasantawa ne ma za a ce a nemo shi. Umar ɗan Khattab shi yana da wannan tun kafin ya karbi addinin Allah. Ya sa musulunci yana da abu guda, in kana da kuzari a zamanin jahiliya, to in ka shigo musulunci kuzarin kan nan zai ci gaba. Amma in ka shigo musulunci ka zama lip lip lip to daman tuntunin kai din lip lip lip ne ko lap lap lap. يذاك خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا نعم baiwa ce ta ɗan uwa amma saboda jin haushi ne azartar da ita daban ne shine Umar ran Khattab da huwa yawma idin ala shirk a lokacin yana kan shirka bai musulunta ba wa kana yadribuha hatta yastura yakan dake ta ya daka ta a sai ya gaji sun mai da'uha sai ya kyale ta waya ƙulu sai ya ce wallahi ma a dauki illa sa'ama ta ce wallahi ban barki ba saboda na gaji ne kawai ita kuma tana nan ƙyaƙyan ba za ta canza aqidanta ba fa taqulu kadhalika yaf'alu bika rabbuka sai yadda kamun haka ubangijinka zai maka ta masa mummuna addu'a amma ya sa ba ta kama shi ba eh ya yi sa ba ta kama shi ba saboda ya shi kuma addu'an annabi ne ta fada kansa lokacin da annabi ya ce ya Allah ka ɗaukaka wannan addini bi a haɓɓin umarai ne ilaika annabi ya yi addu'a yana son ɗaya daga cikin umar umar guda biyu a birnin makka sai ya karbi musulunci umar ɗan kafa ko amr bin hisham shi ne abu jahal dukkan su fitinan nune a lokacin sai manzo Allah ya addu'a ya ce Allahumma izzal islam bi ahaddil umrayn ilayka ya Allah ka daukaki musulunci da Umar inda ka fi kauna a tsakanin waɗannan guda biyu yasa annabi yana zaune Umar dan Khattab shi ya kawo kansa shine sahabbai suka ce to addu'a ta fada kan wannan Khattab ya karbi musulunci bayan ya karbi musulunci to da yake tun da dama a wancan lokaci cikinan nune su ne ainihin tsageru yana karba yace to kuma me yake so a yi kuma na mai irin wannan haka ke eh amma shi musulunci dama haka ne ya samu ɗaukaka da buwaya gradually domin a gwada maka rayuwa haka ake tafiya gradually ba don haka ba da yau sai a haifi yaro a yau ya zama alaramma a yau a bashi limancin juma'a na kasuwan kaji ya kori duk yan ɗani a ce a yau a haife shi a yau ya zama alaramma a yau ya zama malami a yau a zo a bashi babban masallaci irin wannan ya zo ya kori kowa ya zo ya zo na kujera shine juma'a shine wa'azi shine komai duk dattawan nan suna sauraron sa a yau sai ka taba gani ba wai Allah ba zai iya bane Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi haka amma kaga ko na Maryam da ɗanta Annabi Isa alaihi salam sai da suka samu yan shekaru amma ba normal shekaru kamar na sauran mutane ba saboda addu'an nana hallatu فلما ودعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ita addu'a guda ɗaya ma kawai ta yi ta ce ya Allah ina neman tsarinka ka tsare abin da na samu mace ce ni dai na so namiji amma gashi an bani mace to ban yi bakin ciki ba amma macen ina addu'a ka tsare ta da zuriyanta daga shaidan da ya fafe, shi ne tsinanne. Annabi ya ce, babu yaron da uwarsa za ta haife shi, shaidan bai cakwaɗi cikinsa ya fashe da kuka ba, in banda Maryam da ɗanta annabi Isa alaihi masala sai su biyu kawai. فذهب يسأل lokacin da ke dan ya zo zai soka sai ya soki kariya Allah ta'ala zai sa kariya ya soke ta ba shi yasa dan suke cewa lokacin da aka haifi Maryam ita bata fake da kuka sai ta tsara ba haka ma da ta haifi Annabi Isa tunda ta haife shi Allah tabaraka wa ta'ala ya turo sako da gare shi ya fara magana yana yaro karami يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها فناداها من تحتها قراءوي guda biyu to amma abinda dama nake so na kawo ita na na hannatu da ta yi addu'a Allah ya tsare yarta da zuriyanta a gaba menene jawabi fatakaffalaha ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا ترى يقول بيو وكفلها زكريا وكفلها زكريا ماذا على رمى مالا كبير da ya kamata ka yi sharhi mu ba ka lafiya ko kai mana karin bayani eh Allah ya gafarta masa Allah ya ji kayinsa da rahama na'am wannan kenan to sai na goma sha daya na goma sha daya muke karin bayani akai ko eh ta yi addu'a ma Umar dan Khattab lokacin yana cikin kafirci da tsanani amma ya sa addu'a bata kama shi ba sai na goma sha ɗaya wa mimman aslamna yana daga cikin waɗanda suka musulunta mata aslamna mata wa ubbitna min aljawari kuma aka azabtar da su daga cikin bayi wanda ba su da gata annahadiyya wa bunatuha akwai annahadiyya da yarta wa kanata limra'atin min bani abdiddar sun kasance bayi ne na wata mata da kabilan Abdullah. Na, sai na sha uku, wa mimman ubbiba min al'abi daga cikin waɗanda aka azabtar, wato bayin da aka azabtar, akwai Amir bin Fuhaira, akwai Amir ɗan Fuhaira, za mu same shi a cikin marubutan wahayi na manzon Allah, sallallahu alaihi wa sallam, don yana daga cikin wanda suka iya rubutu. da karatu sai annabi ya sanya shi cikin masu rubuta wahayi bi ma'ana waɗanda suke rubuta qur'ani a zamanin annabi amr bin fuhaira kana yu'adabu a lokacin ana azabtar da shi hatta ya fuquda wahyahu har ya rasa hankalinsa wala yadri ma yaqul bai san me yake faɗa ba saboda kawai ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma karin bayani yana cikin ibnu sa'ad ibnu sa'ad shine sabaqa shi ma yana nan mujalladi sun kai biyar ko shida akwai ma mai tafa ya kai mujalladi takwas hakan nan duk tarihi ne na ainihin sahabbai da waɗansu tabi'ina da waɗanda da wasu daga cikinsu to ga ƙarin bayani nan wai tara abubakar radiyallahu anhu haula il'ima wal abida sayyidina abubakar wani abin mamaki sai ya sayi waɗannan kuyangi da bayi al'ima kuyangi mata al'abid bayi maza radiyallahu anhum wa anhunna ajma'ina Allah ya yarda da su duka maza da mata duk fa taqahum jami'an ya saye su ya yanta su don an ce bayin da ake azabtar da su a wancan lokaci a bakar bin abi ko hafa ya saye yanta su sun fi goma kuma a tsawwala masa kudi ya ce babu damuwa yanzu ka mallaki naira miliyan ɗari aka za ka ce maka wannan naira miliyan ɗaya ne za ka ce a baki me miliyan ɗaya kun ga tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala da farko manzo Allah ya haɗu da nana Khadija tana da dukiya sai ta ɗauke masa abubuwa da yawa ta taimake shi kuma saboda tana da kuɗi tana da jari lokacin da ya fito da farko ma yana magana musulunci ba inda ya sai zo ya taba shi saboda wani yana jin tsoron matarsa in daga dama tana iya samun kacci goma ta ce wani ya taɓa miji na kuje ku ɗauko mai shi ba za a ɗauko shi ba tana biyan kasi goma Allah za su je su rako shi to kowa yana dan kafa kafa kun san saboda su manya da masu hali za ku samu suna da zumunci a tsakanin su ko kuma talaka kuna ta adawa na banza da wasu ko ba ka tuya bane kaga talaka yana jin haushin dan uwansa talaka talaka yana hakada ma dan uwansa talaka illa za a ba ki dama sai ya ce kawai a fata kowa ya rasa tun da ba zai samu ba a fata kowa ya rasa mugu kawai Allah ya shirye mu gaba daya da sai kuma Allah ta'ala ya haɗa manzon Allah da abubakar bin abi kuhafa radiyallahu anhu shi ma yana da dukiya shi ma saboda dukiyansa sai aka ragar ma annabi ta wani bangare ya za an samu dukiya mai albarka wai ai tana da daɗi Allah ya ba mu kuɗi mai yawa mai albarka ya sa a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutane guda biyu abinda suka mun babu wanda ya sai mu sun kashe dukiyoyinsu sun yi imani da ni a lokacin da kowa yake kina yace da matarsa Khadija bintu Khuwailid yace da abokinsa Abubakar bin Abi Kuhafa ya sa sauran kwana uku annabi ya bar duniya yace duk kofofin da ka bude na masallaci kowa yana gadara makwabcin masallaci ya bude kofa zuwa cikin masallaci na ya rufe in ban da kofan da na bari na al'umma gaba daya amma ban da na abubakar shi an ba shi dama ya bar nasa sauran kwana uku kacal annabi ya bar duniya ya ce kuma da na kasance zan iya rike maji daɗi daga cikinku ya ce laftakattu ababakirin khalila da zai rike abubakar bin abi ko haka ya zamo shi ne maji daɗi na amma saboda Allah ya rike ni maji daɗi ni kuma ba zan yi kafara ma wato tun da Allah ya yi ni kuma ba zan yi ba amma ku san wannan wata rana an ɗan samu mushkila tsakanin umar ɗan kafa da abubakar bin abi kuhafa abubakar bin abi kuhafa da ya ga an samu sabani da umar sun danye hayaniya haka sau wani lokaci za a iya samun dattawa za su danye hayaniya ya ce karya kake da yamma ya ce karya kake kamar sauyin juna za su yi haka yanzu mai shekara 65 ko mai shekara abin nan sa'an sa sai ce ma dan uwansa karya kake yi shi ma ya ce karya kake yi ko a samu sabani hakan haka to da aka samu irin wannan sabani abubakar bin abi kuhafa ya fi gaskiya amma duk da haka ya je gidan umar bai saurare shi ba sai kama hanya kawai ya tafi abinsa shi kuma umar da gaba sai ya tunani abin da ya bai kyauta ba saboda ai gaba da gabanta sai gaba da gabanta yanzu ai kamar misali a ce farfesa ne da mai digiri da dokta sai suka dan samu abin na waye gaba da wani da limamin kansu talawa da limamin juma'a ai da aka akwai bambanci ya to shi ne sai yayi nadama ya je gidan Abubakar aka ce baya nan ya zo majalisan Annabi sai gashi ya same shi shine yake faɗa ga abin da ya faru manzo Allah sai ransa ya baki to yanzu idan ba na nan haka za ku yi ma abokina lokacin da muke tare da shi ake gwagwarmayar musulunci kuna ina lokacin da ya amfani da dukiyarsa kuna ina sai da aka taba da hakuri ma annabi tukuna sannan ya sassauto to saboda haka abubakar bin abi kuhafa ba karamin mutum bane yawa in ka ga waɗansu suna aibanta shi to da masu riga sun saba yadda suke sa bakaken kaya haka zukatansu suke bakake haka makomansu a lahira ma bakake ne Allah ya kyauta. To bari ma ka ji, wa kana ataba hu fi zalika abuhu abu quhafa. Babanta abu quhafa sai da ya masa gargadi akan haka. Wa kana yace araka ta ci qurqaban bi'afa. Ina ganin ka kana yanta bayi wuyoyi waɗanda suke masu rauni ba za su iya tare maka fada ba. فلو أتكت رجالا جلدا لمنعوك ذاك أنت زردا وأن تكي قادا وذا ذات يتري مكفلا قال إني أريد وجه الله yace duk abin da nake saboda Allah nake yasa duk abin da za ka yi ka yi shi domin Allah in kana da kuɗi kace bari ka karfafa waɗansu don saboda wata rana su ma su taimake ka wani abin mamaki wallahi sai su kunyata ka dalilin da ya sa 'yan siyasa da yawa suke fadawa cikin rikici kenan taimakon da suke ba don Allah suke yi ba su dauki wannan su sashi a waje kaza su dauki wannan su sashi a waje kaza yana yin wuya to da iyayen gidansa zai yi takara ba haka bane zaman ba don Allah kai ba yasa in za ka yi taimako kai don Allah wallahi sai Allah ya kawo maka taimako sai inda baka tsammani dun babu yadda za a yi kai abu don Allah Allah ya kunyata ka ba zai yiwu ba ya sa ya ce ni saboda Allah nake yi ya ce baba kai hakuri saboda Allah nake yi kuma dole mahaifinsa ya tausaya masa eh dalilin da ya sa aka ce in kana da hali duk waɗansu abubuwan da za ka yi kada iyayenka su sani kada matanka su sani waɗansu abubuwa kada yayanka su sani sannan wasu abokankan za ka yi kada waɗansu su sani yanzu ne yana da hali na zo na tsala da aminu sai bari in abin nan naka ga dubu dari biyar karba sai na ce malam liman na ce a ɗanki haƙuri da Allah eh ga dubu talatin kai haƙuri kaji malam liman na baki dubu talatin sai liman ya riƙe lasika wata rana ya shiga sahu ya kura sai ya ce dama ya san abin da kai ma wannan sai ya ce kai alhaji aminu kullum bata mana sahu kake ya nemi wucewa a kansa eh kusa wani lokacin zuciya ita haka take wallahi ko ɗan uwa ne yanzu ka yi abu wai komai a ce an sani karka yarda duk wani sai ya ji haushi su kuma iyaye wani lokaci tausaya maka za su kamar yadda yake abin da ka mallaka babu yadda za a ce duk iyalan ka sanar da su ga abin da ka mallaka in kana haka kana wauta in ka ce ka mallaki fili a waje kaza ka mallaki gida a waje kaza ka yi kaza to ita tana gama lissafi daman an zo gado ita waje kaza za ta kama ba in ka zo ka ce za ka sayar da abu kaza sai ta ce a ta kai har ƙara za ta kai ka ta je ta haɗa ka rikici da babban wanka ko da mahaifiyanka ko da ƙwarai da gaske wannan ƙofin hannu sun san da wannan to shi yasa ake takaban nan musamman iyaye su za su tausaya ne ka mallaki naira miliyan goma in ka fitar da dubu ɗari za ta ce wai zai ta ce wai kudin ya yi yawa kai ba kana da miliyan goma yanzu mutumin da yake da miliyan goma dubu da yawa zai ta mene ne kana ganin mai miliyan goma in ya jefar da dubu ɗari zai sake dawa yana nema haka zai sake dawa yana nema ba kai ne da baka da sisi ka jefar da dubu ɗari sai ka yi sati kana zazzaɓi kwarai da gaske saboda baka da shi in ba a yi sa'a ba ma a kan wannan dubu ɗari in ba naka ba ne sai a ɗaure ka dole hankalin ka ya taki to don haka shi yasa wani lokaci ake sa ya waye abu domin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ya ce don Allah yake yi to anzalallahu qur'anan madaha fihi ababakar wani abin mamaki sai Allah ya saukar da ayoyin qur'ani wanda ya bi abubakar shine abi kuhafa wa zama da'a kuma ya zargi makiyanka ta'ala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce fa anzartukum naran talata ya annabi ka faɗa musu wato ina muku ko na muku gargadi eh na muku gargadi na ainihin wuta wanda take balbala la yaslaha illa al-ashqa babu mai shiganta shine la yaslaha babu mai shiganta illa al-ashqa sai wanda ya fi kowa shakiyanci kuma ya mutu akan haka yasa ba a son mutum ya mutu yana kwalla amma duk laifin da kai wa Allah ka nemi gafarar Allah Allah zai yafe maka in babu haƙoƙin waɗansu a ciki sai ma'aikatan ƙananan hukumomi da gwamnatin jiha da na tarayya da ma'aikatan waɗansu duk laifin da kai Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka amma banda na tuwa-tuwa in ne da haƙoƙin mutane to sai ka yi saldin din wannan problem din shine la yaslaha illa al-haqqa allazi kazzaba wa tawalla wanda ya karyata ya juya baya sai wasu malaman tafsiri suka ce wanda ake nufi wa huwa umayya bin khalid ana nufin umayya dan khalid don yana ɗaya daga cikin tsageran makka wanda yake ce kai abubakar abin da kake ba daidai bane kawai masu rauni kake ta yantawa kaza kaza kaza ya kushe ki shine Allah ya saukar da ayoyi kuma yana kushe wannan mutumin wa man kana ala shaqilatihi da duk wanda yake tsammanin haka sai yace sayujanna wato sayujannabu hal atqa al atqa wanda yake mafi tsoron Allah shi kuma zai nisance ka sayujannabuha zai nisanta al atqa shine mafi tsoron Allah allazi yu'ti malahu wanda yake bada dukiyansa ya tazakka kuma yana kokarin kiyaye dokokin Allah wannan suka ce domin ya tsarkaka eh sun zaka samu wani yayi laifuka a can baya yanzu yayi nadama to sai ya dawo yana aikin alheri akai akai kafin ya mutu saboda me saboda wannan ya wanke wancan yana hasanatu yusibna sayyi'at zalika zikra lizakirin الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد باب غواني عنده أوجنت من نعمة نطمان وتنعمة kowane abin da ake mata to jaza wanda yake son arama kuma wannan aya wato ayan amurɗe take goma ma lokacin da ake karantar da mu a islamiyya na koya mana ba mu gane ba saboda ayan kwangaba kwambaya ta yi abinda ayan take magana shine shi wannan bawan Allah da ake sifanta mana wanda a ƙarshe za a bayyana mana shine Abubakar bin Abi Quhafa shi duk abin da yake yi duk wanda ya masa alheri ya yi ne ba wai don saboda ya masa wani abu ya biya shi ba shi ya yi saboda Allah misali wani lokaci za ka samu wani zai zo yana maka alheri kamar yadda ake samu da da muke makaranta za ga wani kullu a garin ku zaka je makaranta an kace masa zaka tafi makaranta sai ya ce to ga kudin mota har ka gama makarantar sai ka samu ai ko wanda ya zo ya rike hannunka ga takarda sai ce zo mu je a baka aiki ya kai ka wajen wani babba ya ce don Allah taimaka masa wannan dan makwabcin mu ne ko wane ne aka baki aiki da mutumin da yake baka kudin mota kullum zaka tafi makaranta ko da mutumin da yake taimakon ka idan ka shiga yanayin matsatsi ko da mutumin da ya rike hannunka ya je aka baka aiki na musamman ran da ka samu dama ba zaka biya shi ba zaka biya shi wannan ɗabi'a ce ka'ida ce kuma haka yana da kyau to shi Abubakar bin Abi Quhafa ba saboda haka ne ba sannan na biyu a baɗin kyauta ya halatta mutumin ƙauye ya kawo maka kyauta in ya kawo maka kyauta yana tsammanin wani abu yanzu misali kai aminu a ce mutumin ƙauye da ƙauyen ku kai ɗan ƙauyen ina ne buskuri buskuri ko ina eh sai sai wani ya riko ƴan kajinsa to shi fa ya riko ƴan kajinsa ne guda biyu yau ya kawo maka bayan wasu watanni ya kawo maka waɗannan fararen kayan ke so in za ka yi kyauta ka ba shi kaga ya kawo maka kyauta ba don Allah ba to kai kuma in ka gane to kai ma ran da ka tashi ba da waɗannan kyautun fararen taya to sai ka hada masa har da hula da takalma da agogo shi ma ya je can ƙauyen su a fuskuri yana barazana misali kenan to amma sai Abubakar bin Abi Quhafa ba saboda haka ba musulunci ya ba da dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kansa idan aka masa abu yakan yi kokari ya biya akwai lokacin da aka matsa ma annabi a birnin makka sai ya kama hanya ya fita bai san ma ina zai je ba yana ta tunani sai ya haɗu da wani jigo a makka shi kuma ya fita ya je wani wajensa zai dawo ba musulmi ba ne ya karbi musulunci ba ya ce kai muhammad ina za ka je ya ce wallahi damuwa ce ta fitar da ni mutanen gari sun matsa min da abin da ya ce a kai kuwa ai kai bai kamata a maka haka ba ya ce zo ka hau bayan rakumi na yana hawan bayan rakumi suka shiga sai suka je ɗakin kaba dama suna da wannan al'ada suna dawowa birnin maka ɗakin kaba suke fara zuwa ya je ɗakin kaba ya zagayensa da zai yi a wajen mutanen da suke wajen sai yake to ya ce wannan muhammad duk wanda ya taba shi ya taba shi mun ba zan bar shi ba ko me yake ku gane shi ka san in ka isa a gari zaka yi yin haka to sai labari ya bar ai annabi ya hadu da wane an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya dawo dama yana karatu yana bayyana karatu maza Allah ya ci gaba da yi suka sake zuwa wajen wannan mutumin suka ce ko suka zo na farko suka ce su fa wannan ya abu ne sai yi hakuri suka sake zuwa ya kira annabi ya ce to kanan sassauta kai ma kun san irin wannan matsi yayi yawa amma alkawarin da yayi yace kar wani ya kuskura ya taba ki idan ya taba ki akan wannan ba zai barki ba to sai suka cika wannan alkawari to a takaice barin takaita muku a shekara ta biyu bayan hijira sai aka yi yakin badar bayan an yakin badar sai aka kama manyan kuraishawa guda saba'in da biyu maza Allah ya zo ya gansu ikon Allah a cikinsu akwai masu tsiya ma annabi sai ga sannan a daure kuma juyawan annabi da ya kalli sahabbai ya ce da wani yana da rai a yau ya roƙe ni in sake waɗannan fursunonin yaƙi saba'in da wani abu ya ce wallahi da na sake su ba zan karɓi komai ba saboda abin da ya mun saboda haka in an maka wani abu a can baya to kai ma in ka samu dama ka yi musulunci bai hana ka ba amma dai ka yi abu saboda Allah ba wai saboda wata rana kai ma a saka maka ba yana Allah ya ce wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa tida aw bi rabbih al'ala yayi haka ne saboda yana neman ganin fiskan Allah mafi ɗaukaka ranar takin alkiyama wala sawfa yarda kuma da sannu Allah tabaraka wata'ala zai amince da ke baki gidan aljanna aka ce wa huwa abubakar ne siddiq radiyallahu anhu to kun ji wannan shine abubakar as-siddiq shine Allah ya saukar da waɗannan wa sayujannabu hal atqa alladhi yuti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tudba illa fidaa wajhi rabbih al-a'la wa la sawfa yarda kun san waɗannan bayanan da muke yana da kyau in ka ji liman ya karanta to ka tuna abin da ya faru da haka ake rike ilimi a babin akida akwai wani kulle ina wanda suke haya islami ina masu karatu a markazi ina wanda suka ina malaman markazi illaftiga a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda wa zai fitar mana da akwai wani main point a babin akida musamman bainal asha'ira wa ahli sunnati wal jama'a eh to da yake tunda ba akida muke karantawa amma dai abin da ake magana shine kun ga anan an ce illati ga wajhi rabbih al'ala wa la sawfa yarda da sannu za a yarda da ke kalman yarda din shine sai suka fassara illa tiga wajhi rabbih neman yardan ubangiji maimakon a ce dukkan ubangiji saboda me saboda malaman asha'ira suna cewa duk inda aka ambaci wata sifa aka hada da Allah subhanahu wataala ba za ka fassara kai dai ba in ka ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama da hannayensu suka ce ya ba za a faɗi haka ba ala sha'ira suna da wannan sune waɗanda suke mufawwidina masu tafwidi suka ce banda mushabbihina masu kwatantawa ce hannun Allah ya ce kaman haka da wanda zai tawili ya ce ba hannu bane yarda ni sai alu suna abinda suka ce ku fassara kamar yadda suke ƙarin bayani ku bari sai an tafi lahira idan aka ce Allah yana da fuska sai ka zo ka yi tambaya ka ce ya fuskan Allah yake yana ce Allah yana da hannu sai ka ce hannun Allah yake hadisi ya ambata cewa lokacin da wutan jahannama za a zo a ta tsura mata kafirai idan aka gama tsurawa zai kasance wutan jahannama bata cika ba ita karan kanta tana huce tana kudi ita da kanta tana ce ma Allah tabaraka wa ta'ala hal min mazid ko akwai ƙari alhali duk waɗanda za a jefa su a wuta riga an jefa su amma wuta tana neman gari to Allah ta'ala da kansa zai taka wuta idan ya taka ta za ta tsuke in ta tsuke ta yi wata ƙara to a riga an rufe ta kenan sai Allah ya kyale ta wani abin da hadisi ya ambata kenan to kaga in ka zo sai ka fassara ki haka yaya Allah zai taka to ka bari idan ka samu shiga aljanna lokacin da za a taka ta ka fito kallo abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته